bismillahir rahmanir rahim sahih al-bukhari ko to bismillah kuma taba hadisi na 174 ko sai in mun zo karshen karatu sai mu sai mu sai mu bayanin mas'ala din mu tai ko hadisi na 174 wa qala ahmad bin shabib حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تبول wato karnuka sun kasance ko karnai sun kasance tabulu suna yin fitsari wa tuqbilu suna zuwa wa tudbiru suna dawowa kinan kai da kawo shine abin da ake nufi suna kai suna kawowa gaji imrul qais da sifanta dokin sacce mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an kajul mudi sakhrin hattahu sailu min ali dan haka fil masjid a cikin masallaci fi zamanin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarushuna shay'an min dalika amma ba su kasance ba suna zubawa rasha shine zubawa rasha shi wannan abin wanda ke watsa ruwa an gane ko aruzuwa na abin nan to kenan wannan yake nuna cewa a kenan fitsarin kare bai kasance ba abu ne wanda ya zamanto najasa da kuma kai yaushe da kawo shi kenan fata sama za ta zama tunan nisa ba domin da sun kasance misali suna zuba ruwa kenan wannan zai nuna akwai najasa daga ciki ina fata an fahimce ni to wannan game da abin da shafi kai da kawo na kare ba shi an matsala ba fitsarin kare nan ne matsala in take ina fata ana fahimta ta shin fitsarin kare yana tsarki ko bai da tsarki tunda ya ce ba su kasance suna zuba ruwa ba yana yiwuwa ba su kasance suna zuba ruwa ba saboda shi fitsarin kare abu ne wanda ba a ganin sa sannan ita kanta ƙasa tana tsarkake abu idan ƙasa ta sha iska abin da ke saman ta yana tsarkake ta ma'ana yanzu idan ƙasa aka zuba wata wani abu da bai da tsarki yau da gobe iska zo yana buga yana buga sai ya wanke ta gaba daya ina fata an fahimce ni to kenan kaga wannan bai iya zamantowa dalili kai tsaye wanda zai nuna fitsarin kare ba da fisa bane mun fahimce ni ina fata ko kuma abu ne wanda yana yawan maimaituwa galibi wani lokaci da kasratul ihtiraz sai su mun fahimce wannan da kyau ko yawwa don haka shi kai da kawo jikin kare ba za a ce in kare ya taba jikin ka ba in ba na jisa aga jikin shi ba ya shiga cikin yama ko abin nan gol me yake ce mata gwalalo ya kwanta ya birki da doni ya tun da tana dauke da najasa ina fata an fahimta hadisi na 175 yace haddathana hafs ibn umar qala haddathana shu'ba an ibn abi safar an ash-sha'bi an ali ibn hatim qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kenan na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to amma ba a abin da an ka tambaye shi ba amma abin da zai biyo ba shi da nuna ka menene akai tambaya kai shi ina fatan mu yace idza arsalta kalbaka almuallam kaga ne kina nuna cewa abin da tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hukuncin wato farauta ne ko mu ce hukuncin kare tunda ba kare ɗaya ke farauta ba a akwai dabbobin da ke yin farauta shahu akwai shahu wanda tsuntsaye wanda ake horewa masu yin farauta to tana yawa shi ya tambaye akan abin da ya shafi farauta gaba ɗaya ko ko ya shafi farauta ta kaɗai ita kaɗai yace idan arsalta kalbaka idan ka tuna karenka almuallam wanda sifa tana da mafhum wanda an karantar da shi ya ake gane an karantar da shi an ce mai tafiya tafiya an ce mai tsaya tsaya sun ka ce an kai mai haka so uku ya karatu to yanzu shi sai tura sun ka zo sun kai kare police dan sandan kare ko ba ka ba kare wanda ke tafiya ma tare da mutun ya rinka masa ayyuka da hidima ta cikin gida yanzu suna da su akwai minista na ingila makaho karensa ke gabata jan shi ya kai shi wurin bahaya ban daki da komai shi ke masa komai da komai an karantar da shi kuma yanzu kare da wanda yana iya gane mutum na dauke da kwaya ko yana kaza ko yana kaza ko ko yana shinshina waɗansu abubuwa ka gani sai mutane suna ta mamaki turawa sun yi kokari ba mu ce ba su yi kokari ba an gane ko amma waɗanda abubuwa asalin su namu ne yas'alunaka ma za uhilla lahum qul uhilla uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih shi qur'ani ba ce abinda kun kasar daga al-jawarih masu zuwa su yi rauni ababe masu yin farauta al-jariha kenan ba wai karen ba a'a hatta da shahu da sauran wasu abubuwa sai ce mukallibina an gane ko mukallibina nan sun ce daga mukallab shine asalin al-kalbu da larabci shine daure abu shi ko abinda an ka daure ana da iko a kansa amma suka ce mukallibina ai muallamina abinda an ka sanar da su domin kare ana daure shi in an sanar da shi kenan ana iya daure shi da abin daurewa kuma ana iya daure shi ta fuskar a bashi umarni ko a hana shi sai Allah ce to allimuna hunna mimma allamakum Allah kage Allah ce kuna sanar da su abinda Allah ya sanar da ku ashe kare yana yin karatu ba turawa sun ka gano wannan ba da Allah ce to allimuna hunna kuna sanar da su amma mimma allamakum Allah daga cikin abinda Allah ya sanar da ku ashe ana karanta da kare ayyuka amma yanzu sai muna mamaki da turawa su karanta da kare ashe cikin musulunci akwai shi shi yasa wani malami إمام المرزباني للتافي خصائص الكلاب على كثير ممن لبث الثياب ɗabi'o'i da kare ya bambanta da ɗan adam ya cire ma ɗan adam da su littafi ne ka karanta shi imamul marzabani ɗan fahimta daga cikinsu akwai amana kare galibi ya yi sauran mutane amana ba ka taɓa ganin karen talaka ba ya koma gidan mai kuɗi yanzu ko na rance da Allah da matar kare ɗin kawai suna kwace su ne ba ko ka taɓa ganin karen talaka ya koma gidan mai kuɗi sai dai ya je ya yi kwalba amma bai koma gidan shi sannan shi mai shi in yana kore shi cikin shi yake yiwa in kana kora ta yi zaf kwashe kai amma ɗanka yanzu in ka ce ka kore shi turawa ko su amshe ko ƴan uwar matarka su ce da bai son ɗiyanki kaji shi imamu shatibi yace wa qad qila kun kal kalbi yuqsihi ahluhu wa ma ya'tali fi nusihim mutabathila ka kasance tamkar kare wajen amana ba wai ko sai ana kamanta abu kullu sai a ce an kamanta abu da kare mummuna ne a'a wace fuska ake nufi wa qad qila kun kal kalbi yuqsihi ahluhu da sadun nasu da nisantar da shi wa ma ya'tali fi nusihim mutabathila baya gushewa yana musu nasiha yana kokarin wato sadaukar da kan shi gare su mutabadhilan daga albazl ne bayan da kai la ya aruna kuma khabalan waddu ma anittum kaga she kare yana da dabi'o'i na gari kare zai iya baka kariya sai an kashe sai an kashe shi sannan akai gare ka mu ko yanzu in kana da kuɗi da diyanka da ma za a gamewa kai ga ranka da haka dai kare yana da wasu sifofi waɗanda ya tsere ma adam da su khasa'isul kilab ala kathirin mimman labisa fiha al muallam wanda an karantar da shi wanda yana nuna wanda ba a karantar da shi ba to bai bai halatta ba a ci abin da yayi farauta ina fata an fahimce ni kun gane ko eh imamu sa'adi a cikin tafsirin sai ce wanda yake nuna muhimmancin ilimi saboda da anka zo sai anka ce kare wanda anka ba karatu to allimuna hunna mimma allamakumullah yace to idan kare an ba shi karatu ya bambanta da karen da ba a ba shi karatu ba to ya ga dan adam mai ilimi da wanda bai da ilimi hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamuna ba zai taba yiwa ba mala'iku sun yi ma annabi adam sujada bayan an yi yakure ta ilimi sun ka kasa ya ba da amsa Allah ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam imamu zamakhshari cikin al-kashaf duk da yake aqida shi ta mu'tazila ce amma magana gare da ya faɗa babu wani aqida cikin ta ta mu'tazila yake cewa wannan yana nuna ya kamata mai ilimi a mutunta shi dan gashi Allah ya sa mala'iku su mutunta annabi Adam saboda ilimin sa kadiba cikin tafsir sa'di wajen kissa annabi Musa da shi da Khidr kaga ya kawo istinbatat cikin wannan kissa masu yawa game da al'amari ilimi mun fahimci wannan kyau da kyau ko daga ciki babba wanda da muhimmanci annabi Musa yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul Khidr wasu sun ce waliyina wasu sun ce kuma annabina amma dai abinda malamai suka turin jasuwa musamman ibnu kathir an gane ko sun dauke shi cewa matsayin annabi yake ba waliyi ba kun fahimci wannan da ke ko dan ya ce wa fa'altuhu an amri kenan ko ba da umarnin sai ba kenan da umarnin Allah subhanahu wataala mun fahimci wannan to amma a dauke shi ne matsayin waɗanda sun kace waliyi dan saboda su ce waliyi yafi annabi wannan aqida ta da muni ko su ce a'a wannan yadda ya halatta wali khidr ya hita cikin shari'a annabi Musa haka da kama ya wali na hita cikin shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan akida kafirci ce an gane ko amma dai annabi Musa yana daga cikin ulul azmi na rusul khidr mu dauki ma annabin ne ko shine mafirin jayi to amma kuma annabi Musa je neman ilimi wajen sa wannan yake nuna ko da ka shahara a wani fanni in akwai wani malami wanda ya fi ka sanin wani fanni sai ka je ka karatu a wajen sa ko kuma ku yi karatu a wajen juna shi ya dauka gare ka ka dauka gare shi to sai dai karatun zai waya tun da shi wanga ya zo ɗauka ilimi to ka je wajen malam ka ɗauka kuma shi yana da bukata gare ka gida da koma shi iske koko nan za ka bashi ya kamata shi ba ya je wajen ka domin ilimin zai mutuntawa ba wai zatin ka ba na fata ana fahimta da shi za ku ga babban abin da manyan malamai suke alfahari da shi malaman su waye karantar da kai shine babban abin da manyan manyan malamai suke jin daɗi a sani da kaga wani babban malami ɗauki duk sirrin malamin da ka sani sai ka ji an ce shuyuhuhu mu ko yanzu abinda mutum ga alfahari duniya ba san mallaman shi ba kaga ilimin shi na bogi na kenan ah to manya manyan malamai sai an ce malam wani ya karatu da shi malam wani malam wani malam wani mu ko mutum yanzu ya shiga gidan tilire da sai ya ce shi ba san mallamin shi ba shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da fi kowa daraja yafi kowa kima da daraja an san mallamin shi jibrilu allamahu shadidul quwa to kai ilimin ka ba san da inda ya samu asiri ba kaga abu ya dan tambada sai yasa wannan hatsari na da kaga mutum na nuna cewa shi ba san mallamin shi ba ma'ana jahili ne kenan tun da yana so ya tinkawo ne da ilimin da ba san inda ya samu shi ba ko ilimi na bincike babban abin da masu bincike suke so su ga masadir ilmiya magana ina da ka ciro ta at-tawfiq ilmi in ka rubuta safaha dubu babu masadir ilmiya sai a ce ka rubuto su rutu da hayaniya amma in ka rubuta safaha goma ka kwadi cikin littafi kaza da littafi kaza an san kai bincike ina fata ana fahimta ta da haka kai hattara da irin wannan mutum shi da alfaharin cewa shi ba a san mallaman shi ba a'a bal ma ko mallaman ka a san waɗanda suka karantar da kai cikin fannin nan sun san shi cikin hadisi sai a ji mallaman sun karantar da kai mallaman hadisi cikin nahawu a ji malamin da ya kware na cikin nahawu ya karantar da kai in kuma ya hada bidin to ya karantar da kai cikin tafsiri a san malamin da ya iya tafsirin na cikin kaza to lokacin da ka samu karatu mai kyau amma ka je ka dauki nahawu wajen malamin da bai san nahawu ba kaga da ufa talibu wal matlub ka je ka ce za ka karatun Qur'ani wanda bai iya tajwidi ba da yawan malamai suna da irin wannan jarabawa wannan zamani malami gashin babban malami amma ya san fannoni daban-daban karatun Qur'ani bai iya ba bai iya zuwa wajen wanda ya karanta tajwidi ko ya karanta al-Qur'ani su kuma su tajwidin sai Allah ya jarrabe su da matasa na in ka zo wajen su karatu su tona ma asiri su yi rado su ci to na bai na bai idan arsalta kalbakal mu'allam idan ka tura karenka al-mu'allam wanda an ka karantar da shi fa qatala sai ya kashe fa kul kaci an gane ko wa idza akala fala ta'kul idan ya ci kakkaci an gane ko fa inna ma amsakahu ala nafsihi kashi ne ya kama ba tunda ya ci amma in yana da karatu kaga ya kama bai abin nan ba to shikenan qultu sai na ce ursilu kalbi ina zan tura karena an gane ko fa ajidu ma'ahu kalban akhar sai in iske akwai wani kare tare da shi ko baka ba qala fala ta'kul sai ce kada ka ci inna ma sammaita ala kalbik domin lokacin da kai tasbiya ka ce bismillah ka tura shi ko baka ba na shi kai walam tusammi ala kalbin akhar amma baka yi ga sauran karen ba to dan me yasa kada a ci kada a ci saboda baka san cikin su wanne ne ya kama shi ba shi ake kira ashubha na ashubha da haram da halatta in sun ka haɗu an karasa bambanta su to abu ya koma haram za mu zo cikin muzakkira za ku gare shi mace ce kake son ka aura ko mu ce wani yake son ya aura to akwai kauna shi ta bata sai zo iske su ga su kamar su iri daya an rasa wacce ce kauna shi kuma yana son ya aure ɗaya daga cikin su guda kauna shi ta guda ba kauna shi ta ba an so an raba an kasa ya za a yi shikenan sai da ya bar su matukar ba a bambanta ba domin tana yiwa wanda zai auren kauna shi haramta haɗu da halatta wancan karenka ya zo shi halatta ne gare ka shi ko wancan kare ba kai masa bismillah ba kuma baka san bai shi ya masa bismillah ko bai masa bismillah ba ko ba haka ba to yanzu ya za a yi in kai kai bismillah shi yayi bismillah to in sun ka kashe na akwai damar da cewa za a cewa dukan ku kun karantar da karnukan ku za a ci to amma shi wancan karen da ya kashe baka san an karantar da shi ba mai shi ya bismillah ko bai yi ba ta wannan hali kaga ba za ka ci ba ko ba za ku ci ba To amma yanzu misali me yasa an kace karkaci saboda shubuhar da akwai tsakankanin su. Shi yasa irin wannan shubuhar dole ana son sai an fahimce ta. Abinda adda shubuha nan ne malaman fiqh suke bambanta. Wani zai hitar maka da hukunci. Bari idan baku misali dan ku gane abin nan. Misali a ce ka halbi abu da kibiya, ka yi bismillah. Da ka halbe shi sai ya tuma sai fada cikin ruwa. Da ya fada cikin ruwa sai ka iske shi ya mutu. za ka ci ko ba za ka ci ba kaga akwai matsala shin kibiyar ka ta kashe shi kafin shi shiga cikin ruwa ko ko shigar da ya cikin ruwa baya samun shi da ita ta kashe shi kaga dole ka guje shi ko kuma ka halbi abu sai ya tuma sai faɗa cikin rijiya nan ma akwai shubha sai ka iske shi matacci shin halbin da ka yi mai ya kashe shi ko ko ruwan rijiya na da ya faɗa bai samun shi ya mutu ko ko zurhin rijiyar da akwai da ya gudu ya bugi ƙasa ya mutu wanne ne kashe shi kaga shi ba akwai sai ka nisanci shi to irin nan na malamai suke kawo irtibatat fiqhiyya sai ka san ashuba nan da zaka iya fitar da hukunci ina fatan kun fahimce ni wanga na dan baku misalai na in an shiga cikin abubuwa da dama za ku iya gane shi ina fata an fahimce ni almuhimmu dai wannan hadisin yana dauke da darussa masu yawa ne mun dan bada abin da muka basuwa insha Allah ta'ala in kuna son ahkamu sayyid suna na cikin littattafan fiqh mawsu'at al-mughni ibn qudama bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasif na ibn rushd al-hafid ko ba haka ba mawsu'at al-fiqhiyya ta awaji sheikh dalibin sheikh nasiruddin al-albani da mawsu'at al-fiqhiyya al-kuwaitiyya da sauran littattafai da duka za ku gane su wallahu ta'ala a'lam